أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cikin yukansa da baiwarsa da ramarsa da kaddarawarsa ya kadara haduwar mu a wannan birni na Ningi a wannan rana ta Alhamis yau goma sha uku ga watan Safa hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yake daidai da bakwai ga watan takwas miladiyar aihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2025 kamar yadda muka sani za mu tashi a cikin wannan sura yadda ake gabatar da tafsiri kowace rana kuma wannan kungiya mai albarka kungiyar da Allah ya mana arziki da ita a wannan nahiya kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah wace marigayi a sheik ismaila idan siyasasa muna roƙon Allah Allah ya ci gan malam malamansa a sheik abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta masa Allah ka ji kan yayanmu da kakanninmu da surkanmu wayanda suke da rai da mu da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani shugabanmu shugaban wannan alkhairi a sheik muhammadu sani yahaya jingir muna roƙon Allah ya ƙara mar imani da taimako da kariya mataimakansa majalisar malamai gudanarwa agaji Allah ka sa da mu da su ƙarshenmu aljanna ta firdausi za mu tashi a cikin wannan sura suratu ibrahim uban annabawa wannan sura makiya ce kuma وآياتها آيين تأيدا أو إثنتا أو أربع أو خمس وخمسون tana da ayoyi ko da hamsin da ɗaya ko da biyu ko da hudu ko da biyar wa maudu'a ar-ra'isi al-wa'azu wa tazkir wal irshad ala uslubin hakim kuma da take karantar mafi girma shine wa'azi da tunatarwa da fadakarwa ala usulubin hakim bisa tsari wanda yake usulubi tsararre wanda za a gaya maka sai dai yanka ki amma za ka ji kuma za ka gane don magana ce daga ubangijin bayi kuma yana sa a gaya wa bayi abin da yake so su ji bismillahirrahmanirrahim alif lam ra wannan harufa Allah shine mafi sanin abin da suka kunsa Allah ya ce kitabun ma'ana hadha kitabun wannan littafi ne anzalahu ilayka muka saukar zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litukurjan nasa dan ka fitar da mutane mina zulima daga dubbai na kafurci dubban al'ada duhu na san zuciya ila no zuwa ga hasken imani bi izinin rabbihim amma wannan fa yana aukuwa ne da izinin ubangiji sai Allah ya yarda ka fahimta kuma ka fita daga cikin duhu ba wai wa'azin ko kuma jinsa ne kawai ba za a ma wa'azi ka ji in Allah bai nufa ba ba za ka gane ba wani ma ya ji wa'azin annabawa amma bai imani ba wannan shiryar ila siradin zuwa ga tafarki al-aziz tafarkin nan na mabuwayi alhamid wanda ya cancanci a gode masa shi ne Allah sai Allah yake cewa Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa waylun lil kafirin min adhabin shadid Allah ko Allah ce Allah adafi kenan shadid wannan azaba ko kwari na azaba wacce take mai tsanani Allah ka mana tsari da ita. Gaba sai Allah yake cewa.
Allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja.
Na'am.
Ulaika fi dalalin ba'id.
Kenan wayannan kafurai wanda aka tattali azaba a kansu je kana wawake ta ina suke sai Allah ya gaya maka kuma ta yi yadda ka ji dinnan ka ji kamar ba haka bane to amma Allah ne ya faɗa waye Allah ce alladhina yastuhibbuna alhayata ad-dunya sune wanda suke san rayuwar duniya ma'ana ya kutarun suke zaben rayuwar duniya alal akhirati akan lahira wai su duna kuma suna toshewa mutane an sabilillahi ga tafarkin Allah wai baguna ha kuma suna burin wannan tafarki din iwajen ya zama karkatacciya da propaganda da maganganu tunda su basu karba ba to suna son kowa ma ya dauka wannan hanyar ba ta da kyau karkatacciya ce Allah ya ce ula'ika fi balalin bahir kai masu wannan sifa suna cikin bata wanda yake bayyananne kina ko da a kusa da kai yake ba sai kafiri wanda ya shafa koya a fuskarsa ko ya daura ganye yake tafiya tsirara ba a'a Allah ya ce ulaika fi balalin ba'idin wayannan sune wanda suke cikin bata bayyane wanda suke zaben duniya akan lahira kai Allah ya samu dace wato shi kenan dai Allah ya samu dace Allah ka mana baiwa da shari'a wa'azi da muke gani ba karamar rahama ba ce shi sa wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna mu gode wa Allah mu ce alhamdulillah Allah kawai ya san fadakarwar da ake yau a ce da ba a wa'azi to da kasan nan take ne ana wa'azin ma ya aka kare wajen mutane zaka je ka samu rukunai biyu ɗin nan a cikin rukunan musulunci an yi watsi da su kuma rukuni ɗaya in kai watsi da shi ko ka ce kai musulmi ne ko mutanen garinku sun ce kai musulmi ne ko duk duniya za su tare ce kai musulmi ne wanda ya faɗi musuluncin ya ce kai ba musulmi ba ne domin rukunan nan biyar ne ba rike biyu ba rike uku ba rike hudu sai ka haɗa biyar to ina ake watsi da su kuma san duniya ne abu na farko shine za ka samu wani gashi yana da dukiyar zakka baya zakka ko ka gane ko ba gane ba wanda duk baya zakka ya zaɓi duniya a kan lahira kuma abinda zai hana shi cin wuta mutuwa ne kawai domin zakka rukuni ne na musulunci rukuni na biyu na farko wanda ake wasa da shi shine tauhidi zaka je ka samu wani yana sallah yana zuwa masallaci za a yi sallah da shi kai wani ma za ka samu duk ranar litinin da ranar alhamis zai iya yana yin azumi amma kuma in bokansa ya gaya masa cewar in ka ci naman mutum za ka samu kaza sai ya je a zauna da shi ci naman mutum wanda ya ci naman mutum akan zai samu wani yana da tauhidi bai san magun da yake ba bai san abin da yake cewa tauhidi ba kaga she wannan rassa guda biyu ko rukuni guda biyu kai ko guda ɗaya ne ka sarayar da shi ka zaɓi duniya tunan haka masu zaɓen duniya karka nemo su can da nisa ashe suna kusa Allah ya kare mu kuma hatta kai in wani abu ya zo gifta da san ranka da wani abu sai ka zaɓi san ranka ka zaɓi duniya gaba sai Allah yake cewa وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم na'am فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء na'am وهو العزيز الحكيم Allah ce wa ma'artana min rasulin ba mu aiki wani manzo ba cikin annabawa illa bilisani qaumiki sai dai yana zuwa ne da harshen mutanansa yaransa harshensa liyubayyana lahum dan ya bayyana musu ma atabihi abun da yazo da shi daga Allah kuma an bayyana fa yudhillu lahu man yasha'u sai Allah ya batar da wanda yake so koda ya ji wa ya hadi man ya sha'u kuma ya shirya da wanda yake so domin shirya a hannun Allah take wa huwa al-azizu shi Allah mabuwayi ne fi mulkihi cikin mulkinsa al-hakim kuma wanda yake gwani na'am
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور na'am وذكرهم بأيام الله Hmm.
إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور shi annabi Musa alaihi salam shine annabin da yake kusa kusa da mu ko da a tsakani akwai annabi wato Isa alaihi salam amma yayi gwagwarmaya mai kama da gwagwarmayar da wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da al'ummarsa sa'annan kuma shi bayan ya yi gwagwarmaya a- game da kibdawa ya kuma gwagwarmaya da 'yan uwansa musulmi na wannan lokacin banu isra'ila don haka shi annabi musa alaihi salam a cikin annabawa shi ne aka fi yawan ambatansa a cikin alkur'ani allah ya ce wa laƙada arsalna musa haƙiƙa mun aiki annabi musa bi ayatina da ayoyinmu abinda aka ce masa an aka rizika wa maka ka fitar da mutanenka bari isra'ila min zulumat daga dubbai na kafurci ila nur zuwa ga haske na imani bayyana wannan kiran misulu inzari muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi kama da irin karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wa zakirhum ka tunatar da su bi ayyamin lahi ga kwanuka na Allah wanda suka gabata an yi zaman muna an aiko annabawa wasu sun karɓa wasu ba su karɓa ba wanda ba su karɓan nan ba abin bai musu daɗi ba ka gaya mutanen ka haka Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin haka la'ayatin akwai aya bi kulli sabarin ga dukkan mai hakuri Allah da'a ce akan da'a mun ce kana da hakuri ba wai an taka ka ka kiramawa ba ba an harare ka kai maka harara ba sai a ce baka da hakuri oh hakuri na farko kai hakuri akan bin Allah kai hakuri a abin da Allah ya haramta maka wannan shi ne ake cewa haƙuri Allah ya ce wannan sakamako ko wannan aya likulli sabarin shakur ga dukkan mai haƙuri kuma mai yawan godewa Allah Allah ka sanya mu a ciki amin ka nika ganin rayuwar kar ka nika ganin sama da kai kullum ka nika gani Allah ya ma ni'ima kuma duk yadda ka gan mun nan to Allah ya baiwa wa in ka ganka an kare na kanka to Allah ya bai ya baka abin da duk taron ku babbawan da ya baiwa yadda kake ganin fuskokin mu daban in mun taru mun cika masallacin nan in ka zuba mana ido za ka ga fuskokin mu kowa daban to wallahi kowa akwai abin da Allah ya ajiye mar bai ajiye wa ba kuma shi Allah ɗin shi ya sani. Don haka yinka kawai musulmi, yinka bani Adam ba ƙaramar baiwa ba ce, me ya kamata kai ka yi ta godewa Allah, wanda ka gankan nan aljanna da aka tattala don takace, in ka gaba ka shiga aljanna ba, ka ƙi shiga ne. Domin abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Duk al'umma ta za shiga aljanna sai dai wanda yake kawai. Allah ka sanya mu a cikin wanda muke so ba muke ki ba. Gaba sai Allah yake cewa.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب Na'am.
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم Na'am.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah ya ce ma'ana wadhkur shine wa idh qala Musa ka tuna lokacin da annabi Musa ya faɗa li qaumihi ga mutanansa yace udhkuru ku tuna fa ni'ma udhkuru ne ni'matallahi alaikum ku tuna ni- ni'imar Allah akan ku idh anjakum saboda Allah din ya tsallakar da ku min ali fir'aun daga mutanen fir'auna su ya sumo na kuma suna ɗanɗana muku su al'azab mummunar azaba wa yi kuma suna yanyanka abu na akun ‘ya'yanku waɗanda suke maza wanda aka haifa wa yi kuma suna barin nisa akun waɗanda suke mata daga cikinku Allah ya ce wa fi zalikun lalle a cikin wannan bala'un wata irin jarrabawa ce min rabbikum kuma daga ubangijinku azim yankawa da i jarrabawa kuma tsallakar da aka yi fir'auna ya zama sai tarihi ya wuce shi ma jarrabawa ce me ya kamata a yi shine a gode wa Allah in Allah ya ma ni'ima ana so ka gane ya maka ni'ima gaba sai Allah yake cewa وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ce wa ita zana rabbukum kuma ka tuna yadda ubangijinku ya sanar abinda ke cikin sanarwar Allah ya ce la in shakartum tabbas inna muku ni'ma da na muku ni'ima sai kuka gode bi tauhidi wa da'a wannan shine gode wa Allah zama kana da tauhidi kana da da'a la azidannakum Allah ya ce tabbas zan dada muku wala in kafartum kuma tabbas in kun kafirce na muku ni'ima kuka yi jayayya da ita kuka yi kafirci kuka yi sabo ita ina azabi la shadidun lalle azaba ta tana tana da tsanani ki Allah ya samu dace mu ce alhamdulillah kun ga wato inda zaka dauko tibarau mar har malaman da kake ji suna maganganu yan bid'a da kuma wa'anda ba ma yan bid'a bane amma kuma suna da abin da suka yi hasashe bai auku ba sai suka dawo suna fada da wa'azi Allah ya kare mu shekaru da suka wuce kamar hamsin duk almajirai ababen tausayi ne a Najeriya sufarsu kamarsu ɗabi'arsu yadda ake hulɗa da su wanda bai san wannan ba sai dai in yaro ƙungiyar nan ta zo tana wa'azi a lokacin da ake wa'azin nan farkon wa'azi da ka san irin halin da Najeriya take da ka san kuma irin halin da aka shiga yanzu wallahi ya cancanta duk ɗan Najeriya musulmi ce alhamdulillah hata sallah wannan in zaka je masallaci ba ɗaya ba ba biyu ba ba a sallah ba a ruku'u haka za a je daga tsaye ana kafin a kama ruku an wuce kuma da malamai a lokacin kuma sai ka ji ana cewa sallar 'yar mubi ce wai 'yar mubi ba yawa wai sai lada ta ga wannan lokacin duk ba sallah ake yi ba balle yin azumi ya zo abubuwa da aka canza abubuwa na al'ada da sauransu aka zo ana wa'azi da aka zo wa'azin bakar ka ɗauka wai rana ɗaya karɓa aka yi sai da aka yi buga da ba suka soki abin suka ɓata abin bayan sun ɓata wasu ma suka tafi makaranta don izala bari su je su yi karatu su zo su mutsuke izala wallahi akwai wanda suka taɓa sababin haka amma sun zo su samu izalan daren tana nan me yasa izala ce wannan yi don Allah in ka sa himma ga hadisin sai na umar wanda da ya yi hijira ba don Allah ba to hijirarsa tana kan abin da ya yi in ya samu ya samu in bai samu ba ya tafka asara ina tabbatar mana da shekara arba'in da suka wuce da sauran masu haushi akan izala sun san za ta zama haka da ba wanda zai riga su shiga izala sai da suka yi fada da ita suka soke ta suka yi abin da za su yi suka ga abin ya gagara aka zuba ido ina tuna akwai lokacin da ake cewa duk wanda ya shiga izalin zai tsiyace yara ku duk ku ba ku sani ba ina faɗan wannan ne saboda in na yi tarihin izala za a yarda balle ma a ningi domin masallacin farko da muka buɗe a ningi tun daga ningi har kanowa masallacin izala wallahi in ka yi nan har sau a fatas kuma ba masallacin izar buɗe masallacin ba shi ne masallacinmu na farko ba wanda muka yi na farko aka tada mu wanda ba na son tarihi amma na biyun ma yau shekarar mu wato 42 in an ce 42 ƙungiyar ma shekarar ta nawa tana da shekara biyar tana jaririya to kuma ni ne limamanta inda yi tarihin izala za ka yadda yanzu da yake tarihi yana da hatsari yanzu zan ji wani katon malami zai yi tarihin izala yana farawa sai ji shi bambara kwai don bai sani ba bai sanya da take ba amma kaga sai Allah ya kai mu wannan lokacin yanzu ta zama daula ta zama abin da ta zama sai ya zama na cewa kuma kowa ya ce shi ma shi ne kai Allah ya samu dace amma abin da ake nema ka yi don Allah gini don Allah ba a iya ture shi Allah ya samu dace don haka annabi Musa alaihi salam shi ne ya ce Allah ya ce masa ka gaya wa mutane in kun gode zan daɗa mu in kun butulce azaba ta kuma tana da tsanani Allah ya tsare mu da azabar Allah gaba sai Allah yake cewa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
نعم فإن الله لغني حميد الله يتي وقال موسى أنا موسى يتي لقومه كمتاننسا إن تكفروا إن كن كافر أنتم ومن في الأرض جميعا ku da waɗanda duk suke bayan ƙasa kowa ya zama kafiri fa inna allaha laganiyun Allah wadace ki ibarku bai damu ba dama can da yauka musulunta kuka zama mutanen kirki ba ku daɗa wa Allah komai a sarautar a mulkinsa ba kafin ya halice kuma Allah ne kafin ya yi sama ya ƙasa Allah ne sama da ƙasa ba ta ƙara mar komai ba balle waɗanda suke cikinta don haka Allah dama can Allah ne don haka yin mutum ya zama kafiri ya cuci kansa kawai in ka zama mutumin kirki ka taimaki kanka kawai karka dauka kayawa Allah wani gudunmuwa ne Allah ya samu dace don haka Allah mawadaci ne kuma wanda ya cancanci a gode masa na
ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم نعم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله na'am جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب Allah yana gayawa wato mutanen annabi Musa ko kuma mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqurani ne a gare mu Allah ya ce alam ya ce kuncin bai zo muku bane naba'ul ladina min qablikum labarin wa'anda suke kafin ku qaumi nuhin wa adin wa thamud mutanen annabi nuhu da mutanen adawa wato mutanen annabi wato ne eh, mutanen annabi hudu wa samud da samudawa mutanen annabi salih walladhina min ba'dihim da wanda suke kafin su li'a- la ya'lamuhum illa Allah wanda suka wuce masu dumbun yawa ba wanda ya san su sai Allah li kasaratihim saboda yawan su Allah ya ce su wayancan ja'atum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji kuma hujjojin bayyananu faradu aidiyahum fi afwahim sai suka dora hannayensu a bakunansu suna mamaki kuma na kin karba wa qalu kuma suka ce inna kafarna mun mun kafirce bima ursiltum bihi da abinda aka aiko muku da shi dinnan wanda kuke riyawa Allah ne ya aiko ku to su sun kafirce wa ina lafi shakkin kuma suka ce lallai su suna cikin kokonto min mata da una ilaihi murib bisa abinda ku kiran mu akai muna tsananin kokonto kai ba mu yadda ba wannan fa a bayan ƙasa aka yi kuma ba aljanu ba mutane ne suka yi wa ‘yan uwansu mutane su wannan mutanen kafirai ne suka yi wa mursalai wanda Allah ya aiko don haka yanka ji kafayin ci addini wallahi ka rike kankan ka gode wa Allah ka yawace tasbihi ka yawace istighfari ka yawace salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya maka baiwa babba afdalu ni'ima ni'matul islami wal iman ni'ima da ta kowace ni'ima ita ce ta musulunci da kuma imani Allah ka samu dace gaba sai Allah yake cewa قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى na'am قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
hmm.
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين qalat rusuluhum sai wato manzanninsu suka ce abillahi shakku yanzu game da Allah kuke kokwanto ba can sun ce suna ko- shakka ba yace game da Allah kuke eh, wato suka ce game da Allah kuke shi- kokwanto shi Allah dina fadir samawati wal ard shi ne ba ikagi halittar samai da ƙasa in aka ce maka ga wanda yi sama ko ga wanda ya yi ƙasa da ya kamata a ce duk abin da aka yi maka sallama ba abin da ba zai iya ba shi ya sama yadda ke ganin saman nan shi ya shimba da ƙasa yadda ƙasar nan take don haka suke cewa yanzu ku yi kokwanto shi ɗin nan ya da'ukun yana kiran ko ila ɗa'ati yi zuwa ga masa ɗa'a liya gafira lakum don ya gafarta muku min zunubikum daga sashin laifukanku wai a kira kun kuma ya jinkirta muku ila ajali musamman zuwa ga wani lokaci wanda aka ambata shine lokacin mutuwa kuma kowa ya mutu dai dai dai dai yadda Allah ya so kinan in kun juye baya Allah zai iya kashe ku rana ɗaya diyawan ba mai cewa kuma Allah dan me Allah ya samu dace don haka sai Allah ya ce wato Allah ce suka ce in antum ko ba kowa bane suna gaya wa manzanni din ko ba ko ba kowa bane illa basharun mituluna sai dai mutane ne irin ku irin mu muna ganin duk kamar mu ɗaya da ku wai su suna cewa kamar su ɗaya da manzanni ɗin turiduna kuma kuna nufi ne an ta sudduna don ku toshe mu amma kana ya abudu aba'una bisa abin da iyayenmu suke bautatawa su ne gumaka fato bi sultanin mubin kai fato na bi sultanin mubin ku zo mana da hujja bayyananiya ma'ana ba su yadda ba hadda wannan dalilin da manzanni sai gaya musu an yi wani a duniya ke ne ga wani tsagera ko wani makiyin Allah a hau kakan kakansa ya wuce wanda kuma ya bi shi more ƙin wato kafurcin domin kafuri ya yi kafurci zai shekara 700 zai shekara 1000 kai kuma ka yi kafurci za ka shekara 50 ko 60 in ka je 70 ma a ce ka dade za ka hada da wanda ya shekara 1000 ya gaba kamar da kuma irin wuta ɗaya za a sa ku Allah ya kare mu da wasu Allah yake cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa abasharun mithlukum na'am walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله na'am وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ce qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce inna hanu wa kowa bane illa basharun mithlukum mutane ne irin ku kama kultum kamar yadda kuka fada da gaske ne su ma mutane ne dama ba aljanu bane manzanni ba mala'iku bane mutane ne walakinna Allah yamunnu ala man yasha sai dai Allah yana baiwa ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayansa bin nubuwati ya bashi annabci wa ma kana kuma baiwa bai dace lada a gare mu ba an annati kun bi sultani mu zo muku da wata hujja ma- ma'ana aya illa bi idnillahi sai da idnin Allah wa ala Allah kuma ga Allah ne falyatawakkalul mu'minun mu'minai suke dogara abin da can suka faɗa ku ba kowa ba ne mutane ne kamar mu to su ma- manzannin suka sake tabbatarwa da gaske su ma mutane ne amma Allah ya musu baiwa wannan kuma kyauta ce ta Allah irin ku ɗaya watakila ma ka bishi tsayi amma kuma akwai abin da Allah ya baka bai bashi ba kuma amma banda annabi duk annabi dan aljanna ne amma an baka wata ni'ima kowace iri ce in ya zama na cewa ko kai girman kai ko kai ɗabi'a ɗan wuta sai Allah ya tsara nema sai ya jefa ka wuta amma annabi gaba ɗaya ɗan aljanna ne akwai nema da ta kai wannan Allah ya samu dace gaba sai Allah yake ce وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا
na'am وعلى الله فليتوكل المتوكلون Allah ya ce wa malana me ke gare mu ma'ana su manzannin suna faɗa me ke gare mu Allah na tawakkal ala Allah a ce ba za mu dogara ga Allah ba a mu mun dogara ga Allah wa qad hadaytumuna kuma hakika a hadana hakika Allah ya shiryar da mu sulana ta farkokin mu don haka wala nasbiranna kuma tabbas mu masu hakuri ne alama azaitumuna bisa cutarwarku da kuke mana. Wa alallahi ga Allah ne fala ya tawakkalul mutawakkilun din masu dogara, inda kana so ka dogara ga abin da baya gushewa dogara ga Allah. Kuma suka ce mana do- wato muna haƙuri bisa cutarwar da za ku mana, wanda dai ya ce zai yi addini. Balle wa'azi a ce ba za a cutar da kai ba, ka yi da ganga. Shi addini ko kuma shi wa'azi mutum zai iya shekara nawa yana ma wani a gurin wa'azi shine kar ka gaya mar abin da ba ransa baya so duran da ka dace da ransa shikenan in ka ga wani yana ce ba komai ba komai ba a je gurin tingarsa ba ne wanda shi ba shi da gun tinga shine mumini dan aljanna shi mumini dan aljanna dama a zuciyarsa ya yi maganin abu guda biyu zuciyar ta lankwashi- ta lankwame fushi ta lankwame wato sararanta ba za ka iya fusatar da shi ya dakata da bin Allah ba ba za ka iya burge shi ya tsallake abin Allah ba amma wani dama shi duk tafiyar da ake kafin a zogun da ya kule ne yana kulewa sai ya radda ya faɗi bagar magana kuma wata raddar wallahi in kai wata ma sai ka zo mutuwa ta ɓullo domin za a iya tafiya ana tafiya ba wanda ya san ka amma ya Allah ya san ka idan musamman wanda suka yi maganganu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wayannan sun sha ko mutum ya shiga abin nan ya shiga duhu ba a gan shi ba to ƙarshe da wuya yake kyawun ƙarshe saboda me saboda ita gaskiya ba a fara da ita ni ƙauya ake da ita amma ba da haka ba wannan ƙungiyar a cikin wannan ƙasa kuma yanzu ma ka tsaya ka ce za ka soki izala ko ka zagi izala izala ina ruwanta yanzu da can fa idan ka ji ana zaginka watakila har da 'yan uwanka da mutanen garinku da makwabtanka kai wani ma har da shugabanninku amma yanzu dukkan da za a zage ka da 'yan uwanka wani ma kafin ka kule wani sai ya kule wani ma kai ba kule wasu sun kule an samu 'yan uwanka ba samu ba to dama kuma ba za a je aljanna ba ba wanda zai shiga aljanna ya je bai haɗu da wa'annan matsalolin ba don haka yadda kake ji dan wannan manzanni ne Allah yake gaya mana ga abin da aka musu kenan balle kuma wanda su ba kowa bane ma dai sun dauki abu ne kasancewar wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'umma ce marhuma Allah ya mana baiwa gashi ya ba mu wa'azi wannan banu Isra'ila ba haka suke ba Allah ya samu dace to gaba sai Allah yake cewa lokaci ya yi to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kafin na tsaya zan yi magana akan abubuwa guda biyu da suka bani sha'awa sun burge ni abu na farko shine musabakan ninyi gaskiya musabakan nan ta yi kyau bayan ta yi kyau an karanta da darasi darasi musamman yadda aka yi kyaututtuka har da halin da ake ciki ni na san yadda aka shiga aka fito wajen yanayin ya za a tattara abin da za a samu abewa yara amma Allah kyautan abubuwan da aka yi na kyaututtukan nan wannan musabakar a cikin ƙasar nan tana cikin wacce za a nuna ta musamman wato wani darasi da mala abakar Allah ya taimake kuka yi shi ne biyo ‘yan ɗaiɗawa takarar ɗaiɗai don aka ba su akuya sai kiyo gaskiya wannan muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma muna mitin ɗin ƙasa a gurin mitin an yi fada a kan masu wanda suke musabaka rukon sakainar kashi alarama yana gurin sa'an nan kuma sai gashi Allah ya ce muke mu abu ya yi kyau gaskiya Allah ya ƙara albarka. Abu na biyu kuma rundunar agaji ta Bauchi State kamar da yau gani a waya wato sun dai gaya mun amma ba sai da suka rinka ta ina su haɗa kawai ranar suka ce mun ga ki na mota in biyo daraktan agaji na jihar Bauchi. gaskiya wani abu sun cancanci addu'a su malan shehu na rimba Allah ya kara da Allah ya kara albarka kuma kaga wannan taimako ne daga Allah shehu na rimba yana daga cikin wato tsofin-tsofin 'yan agaji kuma ba wai a nan dangi ba a Najeriya gaba daya don haka muna fata Allah ya saka kuma Allah ya kara albarka wato to shi kenan da in an yi albarka a yi magana ta kayi assalamu alaikum amin
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وتب علينا يا مولانا إنك رحيم اللهم ارحمك وبارك لنا وسلم على سيدنا وسلم الخير اللهم تعالى وسلم على سيدنا وسلم ولو قصر على قومكم فكان وقت من الخير الا تبيع ونسوء فكان دام علم الا تبيع ونسوء فكان ما صلاه يا مسلمين ويسكي اسكت كويلا سورة الله وكما صلاه يا مسلمين وما لدينا اللهم تعالى به وجه بجنس النبي وكنا هنا وكنا حاول الاسلام يجمع lafiya Allah ka kara musu lafiya mace da ke nan yan masu ka ma ba shi da lafiya Allah ka wasu lafiya shugaban kungiya Allah ka yi shawar Allah ka wasu lafiya shugaban mutum da ka wasu lafiya Allah da jiha da ke yi da kara musu da nasara wato marasa lafiya da cikin su Allah ka wasu lafiya ka wasu lafiya na jiha Bauchi Allah ka yi ka wasu lafiya ka kara ka sarka ka siya Allah ويجي على صار من جنة ومعرفة عليه وكذا يا يوم دوالهم سورة الأقوى مستقيم سبحانه على الله وتعالى ولا بكير أي تعالى وتعالى وتعالى وتعالى إيماني الله ولا دم لنا بكير سبحانه وتعالى البركة كان يقول وانا وشيطان الله البركة ويجي وحلا وعلى أساس ومن الشيطان وحاجي يدي وانا Thank you. ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين